الله تعالى وبركاته a yau 24 ga watan safar shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan takwas shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sabuwar jami'ar bayero yan uwa idan za su iya tunawa a mun tsaya ne a babu sabri hadisi na talatin daidai hadisi mai tsawo hadisin suhaib da manzan allah ke ba mu labarin wani sarki da ya yi ima da zai koya masa wannan sana'a ta tsafi da sihiri haka sarkin ya yadda ya neman masa yaro ya ce ya rinka zuwa wannan makaranta ta tsafi don ya je ya koyi sihiri idan matsafin ya mutu shi yaron ya sai yake biya ba ta wata makaranta ita kuma ta tauhidi makarantar Allah da ake karantar da mutane Allah yaro sai yake tsayawa da dan saurari karatu na Allah sannan ya wuce wajen malaminsa matsafi da sarki ya haɗa shi da shi yana duka wanda kuma sarki ne tura ni in je in same shi don haka me mafita malami ya ba shawara cewa idan ka je wajen matsafin ka ce a gida ne ba a barka ka taho da wuri ba idan ka je kuma gida me yasa baka dawo da wuri ba ka ce shi matsafin ne ya tsayar da kai ya hana ka taho ba to nan muka tsaya manzo Allah ce fa bainama huwa ala zalika iz ata dabbatin azimatin qad habasatin nasa fa qala al yawma a'lam as-sahiru afdal am ar-rahibu afdal yana cikin wannan yanayi wata rana a hanyarsa sai ya tarar da wata dabba katuwa ta toshe hanya ba wanda ya isa ya wuce duk wanda ya zo sai dai ya tsaya sai yaro ne ya ce yau zai gwada malaman nan nasa guda biyu zai yi addu'a ya gani shin matsafin ne ya fi a wajen Allah ko kuma malamin da yake koyar da shi addini shi ya fi a wajen Allah fa aka da hajjiran faƙala Allahumma in kana amurin rahibi a habbu ilaika min amri sahiri faktul hadihi dabba حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس يذو وجن دبا wanda kowa tsoronta yake ji sai kama addu'a ya ce ya ubangiji idan har al'amarin malamin nan na wadda yake koyar da ni addini shine daidai a wajenka sama da ilimin da matsafin ne yake koya mini ubangiji ka kashe wannan dabba yanzu ta mutu ta ba da wuri mutane kowa ya wuce yana gama wannan ya ɗauki dutse a gaban mutane ya buɗe baki ya yi wannan addu'a ya jefi wannan dabba kurum sai ta mutu tana faduwa tana mutuwa mutane kawai sai suka kama tafiya abinsu kar ku manta ya ce ya Allah in dai lamarin malami da yake karantar da ni addinin nan shine yafi yafi matsafin nan mana addinin malamin nan shine yafi Allah ka kashe wannan dabba mutane su wuce yana gamawa ya jefe ta kuma Allah ya kashe dabban kenan amsar Allah ya fi son addinin malamin nan akan abinda matsafi yake koya masa fa'atar rahiba فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد أميا فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني طيب malami labari cewa ga abin da ya faru ya gwada sa'arsa da addu'arsa ya kira sunan malami a cikin addu'arsa da sunan matsafi ya ce kuma Allah ya zaɓa masa abin da yake daidai kuma Allah ya zaɓa masa addinin malami da haka yazo yake gaya wa malamin nan hakikanin abin da ya faru malam kaji kaji kaji ga abin da ya faru to malami dai yace to yau fa yaro ya zo masa da abin tashi hankali sai yace kai ya kai dana ya bunayya ai yau kai kafi ne ma kai walittakan ka ta tabbata jama'a kun ga wannan su ne waliyai na haƙiƙa kaga shi kan ba buƙatar dogon fassara ai ga harkar walittaka nan ya yi ta kuma Allah ya karɓa sai malamin nasa ya ce to aini yau kama fi ni ai kai da ka ɗaga hannu dabbar da ta hana kowa wucewa ka jefe ta ta mutu Allah ya karbi addu'arka to ai kai kafi ne ma matsayi a wajen Allah yanzu daman al'amarin ka yaron nan har ka kai haka kad balaga min amrika ma ara sai malami ya ce to wa innaka satubtala ina shaida maka fato kuma za a jarrabe ka ma'ana duk wanda ya tsaya ya rike gaskiya kuma Allah ya bashi ɗaukaka to fa gaskiya sai an jarrabe shi ya Allah ka ba mu ikon cin jarraba wanda za ka iya yi mana Allah kakka jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka ba yaro ne ƙarami amma malamin ne ya ce to ina shaida maka fa za fa a jarrabe ka za ka shiga matsala nan gaba amma idan aka jarrabe ka kar ka yadda ka nuna ne kakkace ni na koya maka addinin nan ka ɓoye malam wannan yake nuna mana halin da magabatanmu suka rayu ta kai ga mutum yana karantar da addini yana karantar da gaskiya amma yana jin tsoron azzaliman shugabanni da duk gaskiyarka za su iya keta ka wulaƙanta ka wannan kuma haka sunan rayuwa take da haka malami ya ce to lallai karka nuna ne duk abin da za a je a yi kakka yadda ka ce ka sani to yaron nan malam walittakarsa ashe ta kai ga har yana warkar da makafi da kutare yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi nas min sa'iril adwa yana ba wa mutane magani da sauran magunguna Allah ya yarda da lamarin shi Allah ya yarda da lamarinsa yana yi wa mutane magani idan mutum ya zo da ciwo zai ce ka je ka sha magani kaza za ka warke ana nan sai wani bafajan sarki da Allah ya jarabe shi da makanta wani sarkin wancan sarkin da ya tura yaron ya je komo tsafi ya je koyo tsafi shi kuma bafajan Allah ya jarabe shi ya makance ya zama kawo sai ji labari ga wani yaro nan yana ba mutane magani da ikon Allah suna warkewa ya zo masa bin hadaya kyaututtuka masu tarin yawa tun da aibu fajar sarki ne yana da abin duniya na kusa da mai gida ne ya ce ma hahuna laka ajma'u anta in shafaita ne ajma'u in anta shafaita ne daga nan iya ganinka garken dabbobi da tumaki da raƙuma duna ka ne na baka in dai ka warkar da ni ka me da ni ina gani ka fitar da ni daga layin makanta ka me da ni cikin masu gani ka ji abin da wannan bafaje ya gaya mai to kun san a cikin maganar bafajen akwai gyara yaya zai ce in ka warkar da ni yaya zai ce in ka warkar da ni yaron shi yake warkar da mutane wa yake warkarwa Allah to shine yaron sai ya fara bada amsa qala inni la ashfi ahadan inma yashfi Allah ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da'awtu Allah fa shafaka fa amana billahi ta'ala fa shafahu Allah ta'ala fa ata al-malika fa jalasa ilayhi kama kana yajlisu فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله تو فأخذه فلم يزل يؤذبه حتى دل على الغلام تو يارو yace ni ba na warkar da kowa sai Allah to a garin fa ba a faɗan Allah sarkin garin bai yadda da Allah ba ga bafadan sarki matsafi da ya yadda da tsafi su ba maganar musulunci ko tauhidi ko kaɗai ta Allah babu a wajensu ya shiga larura ya zo wajen yaro ya ce ka warkar da ni yaro ya ce ba mai warkarwa inna ma yashfi Allah Allah kaɗai shi ne yake warkar da mutane kaga daga nan yaro ya fara da awa kenan la ashfi ahadan Allah ta'ala Allah shi kadai shi yake warkarwa kaga ba matsala ya fara isan mai da sako shi yasa duk mutumin da yake da basira Allah ya bashi sanin Allah ya san musulunci to yana da hanyoyi da yawa da zai iya yin da'awa ba sai ya ja aya ko ya ja hadisi ba a cikin magana zaka jefa wa mutum wata kalma ka masa dawa yace Allah ne yake warkarwa kenan ya kamata mai sauraron karatu ya gane ba wanda yake warkarwa in ba Allah ba ba wanda yake yaya masifa in ba Allah ba ba wanda yake kauda fitina in ba Allah ba ba wanda yake wannan in ba Allah ba shi kadai yake yi tabaraka wata'ala da ka duk abin da ya same ka ka nemi magani a wajen Allah likita ba shi yake warkarwa ba shi magani kawai yake barwa da prescription zai nuna maka hanya ne amma waye haƙiƙanin shafi shine Allah duk wanda yake tunanin wani dan adam zai warkar da shi to yana ɓata wa kansa lokaci kuma bai da tauhidi da haka yaron na ya gaya wa faje Allah ne yake warka to shi kuma wannan bafajin bai san ma fa wani Allah ba a'a waye Allah kuma shine sai yaron ya kafa mai sharadi yace to ina so zan taimaka maka amma ga abin da za ka yi fa in amanta billahi ta'ala da autullaha fa shafak idan har kai imani da Allah ya kai wannan bafaji ya kai wannan makaho ba kana ga ka makance ba kawai abin da nake da bukata kai imani da Allah kawai mafajin na ya duba ya ce tab in kwa dai idona zai dawo ai ko zan yi wannan addinin kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah yayi imani da Allah Allah kawai yaron sai ce fa shafahu Allah ta'ala yana yin imani da Allah sai idan sai bude Allahu akbar daga nan malamai suke cewa ashe ya halatta idan kana da wani abu na taimako da za ka ba wani ka kafa mai sharaɗi mai kyau da zai amfane shi duniya da lahira kafin ka ba shi abu ya zo yana neman taimako a wajenka bayi da gidan zama bayi da abin hawa bayi da gonan noma bai da takin noma ka ci a ka yi imani da Allah zan taimaka maka ka karɓi musulunci zan baka motar hawa ka karɓi musulunci zan sai maka buhunan takin da za ka yi noma ba laifi ba ne idan ka tallata mutum addini a makale da taimakon da yake nema a wajenka kuma kar wani ya ce wai ai ai ba dan Allah ya musulunta ba to shi ma wannan sai a ce ba dan Allah ya musulunta ba a ya yadda da Allah ya karba ya imani amma shi ma me ya gani a ƙasa kaga da ba dan dan Allah ya imani da Allah ba ai zai koma kafircinsa da haka kawai sai ya warke ya tsaya ko ina ba sai ya tafi wajen sarki fada fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yesu ya je fada sarki kamar da yake zama wannan yake nuna mana annabi na bada labari ashe daman al'adar sarakuna ne in an je fada su wani irin zama ake na daban ba irin zaman da ake yi a waje a bakin titi ba kuma wannan yana nuna mana ashe lallai ana girmama masarautu ana kuma girmama sarauta a musulunci kuma daidai da zama ma da mutum zai yi akwai irin nau'in zama da zai yi saboda ya zo wajen babba ne don addinin musulunci yana girmama manya sarki ya ce da shi kawai sai sarki ya ga mutuminka idansa biyu gwara-gwara jiya kuma ya rabu da shi yana makahu ya ce kai wa ya dawo maka da ganin kamar radda alaika basarak wa ya dawo maka da ganin ka kawai wafajin nan ashe ya koshi da aƙida sai ce rabbi sai sarki ya ce walaka rabbun gairi daman kana da wani Allah ba ni ba dama akwai wani rabbu akwai wani mahalicci akwai wani Allah da kake da shi bayan ni ha ashe shi wannan sarki yana da awashi Allah ne malam ka duba tsabar tufka da warwara da rashin hankali kai da kace kai Allah ne to ka tura wani matsafi yana maka tsafi kai da kace kai Allah ne ka tanadi wani yaro ya zo ya rinka maka sammu yana maka tsafi da sihiri dan ka rinka gudanar da mulkin ka kaga wannan ma ya nuna cewa ai ƙarya yake bafaje sai ya bude baki yace kwarai kuwa rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na kuma ubangijin ubangiji na ubangijinka wanda shine Allah to yace kai kanka sarkin da kake da'awar kai Allah ne Allah na shine Allahnka kamar so yake ce ƙarya kake wallahi da ni da kai duka bayin Allah ne gaba daya Awa sarkin mai fada ne ya fusata fa akhadahu falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla al-gulam ya rike shi yayi ta'azabtar da shi yayi ta'azabtar da shi wallahi sai da shi wato bafajan nan ya sha wahala sai ya nuna wa ya bashi musuluncin nan sai ya nuna wannan yaron ne ya bashi wani yaro yaron gidan sarki to idan wannan yana nuna mana wani abu ya malam abin da yake nunawa ashe zai iya yiwa mutum ya yi musuluncinsa yana ƙarƙashin wani kafiri yana ɓoye musulunci zai iya yiwa kuma yanayi yakan iya sa ka ɓoye wannan addinin duk wanda yake cikin wani kunci yake cikin wani matsi to ya koyi in zai sallah ya koya in kaga akwai hadari a rayuwarka saboda ka musulunta to jam'in ma ba sai ka je ba ka faki ido idan ba sa nan ka rufe kofa kai sallar jam'in ka addinin ka boye shi kakka fito fili ka faɗa wannan musulunci ya baka dama kuma rayuwa yanayi yanayi ne mataki mataki ne akwai lokacin da zaka yi karfin da zaka iya faɗa ba komai akwai lokacin da ko baka faɗa ba in ganewa aka yi to kwanan ka ya ƙare ba ma kai ba wanda yake kusa da kai ma ya shiga uku da haka don Allah mutane kowa ya yi addinin nan daidai gwargwado iya da zai iya yi sannan kuma ko da wani zai musulunta ya maka kukan cewa yana cikin wani yanayi marar daɗi a kan iyayensa karka sa shi ya fito na fito da su karka sa shi ya fito na fito da su karka sa shi ya fito na fito da su ka ce da shi ya lallaba su a hankali ya san yadda zai ɓuya akwai wanda ya musulunta sai da ya shekaru wallahi iyayensa ba san ya musulunta ba takura masa ake cocin masu yaji haka zai bi su yana Allah isa yana tafiya ya je zauna a cocin ba wai dan yana so ba ya zai yi karka ce kafiri ne karka ce fasiki ne karka ce munafiki ne bayan da zai yi ne ko addini ko ya bashi dama kawai malam shi sarkin nan bai da rahama bai da jin kai azaba ta yau daban ta gobe daban ka makaho a jiya mai gani a yau da wahala ta kai wahala sai ya ce wani yaro ne koya mini wannan addinin faji abin gulami faƙala na kulmaliku ai bunayya قد بلغ من أمرك من سهرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل وقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يؤذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى ya wahala waye wannan makakon jiya mai gani yau makaware din yau da ya daku ya azabtu sai dai nuna yaron nan sarki ya ce aje a kawo yaron ana kawo yaron kawai sai sarki ya ga ashe yaron gidansa ne to bari ka ji malam ya irin ta wannan masaraki ya ce ya kai ɗana yau daman sihirin naka ka ji fa ba wai addinin naka ba daman sihirin naka da na sa a koya maka har ka yi ƙwari har ka kai kana warkar da makaho da kuturu a sihirin har ka yi ƙwari ka koyo haka kana aikata kaza kana aikata kaza har kana warkarwa yaro malam ya ƙoshi da aƙida karbu da mutumin da ya sha aƙida ya ƙoshi malam kamar ana tsammanin zai ji tsoron sarkin nan kawai ya maida wa sarki amsa ya ce inni la ashfi ahadan inna ma yashfi Allah ta'ala ya mai girma ya mai martaba yaran kai daɗe duk kalmarsa ba shi Allah ne ya ba shi karka yi jayayya da shi ba wanda yake warkarwa in ba Allah ba ba wanda yake warkarwa in ba Allah ba sarki ya ce Allah kake kira ya rike yaro ya sa aka kama shi ya kai mai azaba sai ka gaya mana waye koya maka wannan addinin ni da na tura ka je ka koyo tsafi sai ka je ka koyo addini to wallahi sai ka nuna shi ya daki yaro ya azabtar da yaro iya duka yaro da ya sha wahala wannan ita wahala ba abinda ba ta sa mutum yayi yaro da ya sha wahala yaro da ya sha wahala kawai sai ya nuna wannan malami kar ka manta malamin ya ja masa kunne ya ce karfa ka nuna ni karfa ka nuna ni karfa ka nuna ni to amma ya zai wahala ya sha ya nuna shi kawai sarki ya ce ku je ku kamo mana wannan malami a ƙasar mu ana kawo malamin nan bai ce mai komai ba sai ce kai ka bar addininka ka fita daga wannan addini naka da ka fara halakar da mutane malami ya ce a yalla bai a ka san me ya ce sai ya ce wa fadawansa ku zo da mai sha mai sha zarto na ƙarfe ina irin zarto da ake yanka itace da inji ko ake yanka katako da inji shi ya ɗauko ya ce wa fadawarsa ku dasa shi a kan wannan malamin ku datsa min shi gida biyu ku ku yanka shi da zarto ta tsakiyar kai ba wai a kwantar da wuyansa a yanka ba a saka zarto a tsakiyar kansa a yi ta gurzawa wallahi mala ana cewa ka bar addininka yana cewa ba zan bari ba ka bar addininka ba zan bari ba ka bar addininka ba zan bari ba sai da aka yanke shi tilas aka raba shi gida biyu kafar dama daban kafar hagun daban aka tsaga tsakiyarsa aka raba kansa gida biyu kawai sai gashi rabinsa ya faɗi a ƙasa ya mutu ya yi shahada shi ne hatta waƙa'a shiƙahu fashaƙahu hatta waƙa shiƙahu kaga wannan wai ana tauna tsakuwa ne don ayata shiga uku ko a gaban wannan mafaji a gaban wannan yaron sarki yanzu wa aka fara bugewa malamin to wannan yake nuna mana jama'a duk wanda ya rike gaskiya yake da'awa akan gaskiya to za fa a jarabe shi dole ne a jarabe ka kuma jarabawar kala-kala ne kowa da inda Allah yake jarabansa wani akan jarabe shi Allah ya jefa shi ya fada hannun wani azzalimin shugaba ya ta'azabtar da shi wani za a jarabe shi ne da wani abin daban fitinar duniya don a halakar da shi wani da mata za a jarabe shi yau malamin nan ta dalilin karantar da addini ga sakamakon da ya samu an datsa shi an yanka kansa gida biyu an raba shi gida biyu ya watse saboda me saboda ya rike Allah so duk wanda ya ce zai bi wannan hanya to ganda ma fa ya shirya da irin abin da zai iya gamuwa da shi ko na wulakanci ko na tozarta ko na cin mutunci ko kuma mutuwar shahada wallahi komai zai iya faruwa tunda mun roki Allah Allah ya hada mu da annabawa da manzannin su da mutanen kirki a cikin aljanna to fa Allah bai zai kyale mu ba dole sai ya hada mu sai mun gamu da jarrabawar da magabatanmu na kwarai suka gabata suka samu to mu ma fa dole sai mun fada cikin wannan jarabawar ko ba da dai ko ba ji ba to ga malami dai an kashe shi yace summa ji abi jalisil maliki sai ga bafaje shine jalisil malik dan fada mazaunan fadan sarki wannan da aka masa magani ya zama mai ido yana gani aka ce da shi irji addini kai kai ma ka bar addininka mala ashe ba faje kamar yana gindin sarki yayi imani mai karfi yace ba zan bari ba aka buga aka buga sarki yana mai tsawa yace wallahi ba zan bar musuluncin nan ba ba zan bar wannan addinin ba ba a ba sarki yace shi ma ku je ku ɗauko zarto ku ɗora a tsakiyar kansa faji'a bil minshar فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه wani mugun bafaje mara tsoron Allah ya ce yanka dan uwansa bafaje ya danna masa wuka a makwarkwadan kansa kwakwalwarsa wallahi ya ce yanka shi sai da ya raba shi gida biyu jama'a na gaya muku yankan fa ba na yankan rago ne ba a'a yanka ne na daga tsakiyar kanka za a rinka gurzawa sai an fasa kokon kanka a sauke wuyanka a tsaga ƙirjinka sai ka rabu gida biyu wannan almajiri na wannan ainihin wato malami ko ce wannan bafaje kai haka ya ɗauki wannan shahada kurum sai ga shi an yanka shi tilas an kashe mutum biyu ke yaron fa yana tsaye yana kallo yana layi sun maji a bilgulami faƙila na irji an dinika ba ba sai aka zo da yaro aka ce kai wani yaro yaron gidan sarki wanda aka tura shi koyo tsafi bari ka ji ƙarfin imani wani lokacin almajiri za ka koya masa abu zai yi imanin da ba ka tsammanin zai yadda ce kawai believe ne ka bar addininka fa ba فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغت فإذا بلغتم ذروته فإن رجاء عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به طه أنظر يا aka kawo shugaban sarki aka ce ka bar addininka sai ce ba zan bari ba karka manta yaron nan fa shine shekarun jiya jiya shekarar bara shine fa sarki ya zako shi ya tura shi wajen malaminsa matsafi a koya mai tsafi ashe yaro kam wato ba tsafin ya koyo ba musulunci ya koyo da aƙida ta ƙwarai shi sa malam duk yanda kai ka batar da mutum in Allah bai ga daman ya bata ba bai zai bata ba kuma wannan yana nuna mana muhimmancin mu rinka tura 'ya'yanmu karatu makaranta tun suna yara tun suna yara na abin da yana manne ma a kwakwalwarsu da zai yi su girma a zo a canja musu ba wallahi da zai yi su girma a zo a canja musu ba sam saboda sun dahu kuma an ɗora su akan wannan tarbiyya amma in ka bar ɗanka baka ɗora shi akan addini ba sai da ya girma har ya shiga jami'a ya zo ya ga wata ƙungiya ya bita ba ka da bakin da za ka hana shi to ai baka gina shi tun a farko ka kai shi makaranta da za a koya masa aƙidar da kake so ya tashi a kai ba idan ka bar diyarka yarka baka ɗora ta akan tarbiyya ta musulunci ba ka bari sai da ta girma ta balaga ta shiga jami'a ta je ta shiga wani group na yan mata fitinannu ta kama shedanci da shakiyanci a lokacin za ka kira ta ka ce mata wai ta zo ta ba gaskiya a tun ran gini ran zane abu tun yana ɗanye ake naɗe shi itace tun yana ɗanye ake naɗe shi in ana so ya bushe a naɗe idan aka bari ya girma har ya yi ƙwari ya bushe in aka zo ƙoƙarin naɗe shi to ko dai a kasa naɗe shi a gaji ko kuma a naɗe shi kuma ya karye don haka ashe yaro kam Allah ya taimake shi ta dalilin bin gurin malami da yake karantar da shi addini ya samu aƙida sarkin ya ce to ni ba da zan maka tsaya ba irin kisan nan zan maka ba tunda na yi guda biyun a gabanka ka gani ka san me zan maka kai sarkin nan ni ban taɓa ga sarki mai mugunta irin wannan sarkin ba kawai sai ce wasu nafar min ashabihi wasu mutane cikin sahabbansa ma'ana almajiransa ma'ana fadawansa ya ce izhabu bihi ku ɗauki yaron nan ku tafi da shi zuwa wani dutse ya ambaci dutsen ila jabal kaza wa kaza babban dutsen nan mai mugun tsawo a gari kaza a wuri kaza ku tafi da shi fas'alu bihi jabala ku hau dutsen tare da yaron fa'iza balaktum zirwatahu in kun je sa tsinin dutsen ƙarshe ƙololuwa shine zirwa ku tallata masa ya bar addininsa ya dawo kan addinin mu na tsafi fa'in raja an dinihi idan ya bar addinin ya ce ya bari ku dawo da shi ku kashe shi wa illa fatrahuhu idan ya doge ya ce dole addininsa zai yi to na ba ku umarni daga can saman dutsen ku gullo shi ku jefo shi shine fatrahuhu malam ka duba muguntar da yawa mutumin da yaron ba ƙarshen dutse ƙarshen sama ka yadda da Allah ai ka yadda za ka bar Allah eh na yadda zan bari a sako da kai a'a ina tare da Allah sai an gizo ka daga can ƙarshen sama yanzu ko daga saman masallacin nan aka jefo ka ka faɗo ƙasa ai ba lallai ka amfana ba kuma zancen ka ya ƙare ballantana wani dutse mai mugun tsawo da itatuwa da duwatsu ita gangarowa haka suka yi suka kama yaro wa sa'idu bihi aljabala suka hau dutse da shi yaro kam tun da ya hau dutsen nan jikinsa ya bashi cewa kashi shi za a yi kawai sai ya addu'a malam to kaga walittaka inda take bayyana yace Allahumma kfinihim bima shi'ta ya ubangiji ka isan mun akan waɗannan abinda akan waɗannan mutane da abinda kaga dama wannan ita ce addu'ar da aka karantar da mu a sunna duk wanda aka kama shi za a zalunce shi ya haddace ya rike ya tamimita Allahumma kfinihim bima shi'ta Allahumma kfinihim bima shi'ta اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت معناتها يا الله كيني كإسا كإسا من akan waɗannan azzalumai ka ɗauki matakin da kaga dama a kansu ka ba su dama a kaina yayi wannan addu'a kafin su an gizo su su an gizo shi kawai dutsen nan sai wani kawai dutse sai fara girgiza farajafa bihimul jabala da ya karkado kawai sai Allah ya sa dutsen ya zubar da su su fada wanda suka je su halakar da yaro yaro kuma ya samu mafaka ya tsaya sai gashi su da za su wullo shi Allah ya wullo su kasa abin da ake nuni a nan duk wanda yake fada da kai in ka rike gaskiya abin da ake da bukata kuran kai haƙuri insha Allahu bi idinillahi ta'ala sai kaga wallansa ko kana raye ko ka mutu wannan ita ce sunnar Allah akan masu faɗa da gaskiya ko suwaye kuma mutum ya kwantar da hankalinsa ya dogara ga Allah ya nemi taimakon Allah kamar yadda wannan yaro ya yi addu'a ya ce Allah mafini hindu mashita ya bar wa Allah al'amarinsa ya bar Allah ya buga mulkinsa akan duk wasu abokanan gabansa ko makiyansa abinda kawai ake so kai din ka rike Allah ka rike gaskiya ko a ofis ne ko a ma'aikata ne ko a gona ne ko a harkar siyasa ka ce ko ma ne kawai ka rike gaskiya in dai ka rike gaskiya kuma ka yi haƙuri ba kai gaggawa ba Allah sai ya nuna maka wulaƙantar abokin gabanka a gabanka inda ka duba yaron nan malam aka ɗauko shi aka kamo shi mai ilimi masanin Allah waliyin Allah to wannan kuma dalili ne da yake nuna mana haɗarin faɗa da waliyan Allah haɗarin faɗa da bayan Allah haɗarin cutar da mutanen kirki kar ka yi amfani da mulkin ka zalunci wani ka cuci wani na'am kana da mulki kana da dama a hannunka za ka iya tozarta wanda ka ga dama za ka iya wulaƙanta wanda ka ga dama za ka iya sharri ga wanda ka ga dama za ka sa a yi masa komai saboda kana da mulki to kai kuma Allah zai yi maka abin da ya ga dama kuma Allah baya bari sai ya dau mataki da aka ji tsoron Allah masu mulki masu sarauta waɗanda suke da dama a hannunsu ku karanta wannan hadisin ku ga abinda magabatanmu suka yi wa Allah Allah ya rama ku ɗau izina sannan ku wanda kuke da'awa kuke kan hanyar Allah kuma ku yi haƙuri ku bar wa Allah Allah yana nan Allah baya bacci Allah ba zalimin bawa ba ne tun da ka riƙe addinin Allah kai don Allah to shi kuma Allah da zai kunyata ka ba sai ya taimake ka insha Allah wanda aka masa sharri ya yi addu'a Allah mafini bi mashita wanda aka zalince shi ya yi addu'a Allah mafini bi mashita wanda ake neman cutar da shi ya yi addu'a Allah mafini bi mashita in dai ka ba wa Allah to ka zuba masa ido ka kyale shi isasshe ne zai baka komai wallahi yaro nan da ya daga hannu ya addu'a dutse ya karkada ya girgiza sai zubar da mutane sai gashi sun fado sun mutu waja'a yamshi ila al-malik wannan sai ga yaro ya taho duba duba dakiya irin ta yaron nan mallan sai ya dada komowa wajen sarkin kawai sai aka ga yaro ya tsallako ya shigo fada yana takawa ɗaya bayan ɗaya fagal lahul malik yace kai ma fa'ala sabika ina abokananka da na hada ka da su sai yaro yace kafanihim Allah ta'ala Allah ya isa mun da su kaga shi fa sarkin baya so a ce Allah yaron kuma sai da ya sake mai da'awa da fadawan gaba daya yace Allah ya isar mini da su ina shaida maka Allah ya mini maganin su ba wani dogon fashin baki da bayani kafanihimullahu ta'ala sarkin nan mai taurin kai ya dada zako wasu mutane na farmin ashabihi yace izabu bihi ku dauke shi tunda yanzu ya je kan dutse ya ya ya ya halakar da wadancan to yanzu abin da nake so da shi da ku fahmiluhu fi qurqurin ku dauke shi a cikin jirgin ruwa qurqur shine safina kamar yadda a cikin hadisin ya fassara nan gaba ku ɗaukan mun shi a garin akwai ruwa iya ganinka ya ce ku ɗora min shi a kan jirgin ruwa wata wasu tsubiyar bahara ku kai shi wasa ku kai shi tsakiyar kogi sai ya je tsakiyar kogi fa in raja an dinihi idan ya bar addinin ya ce ya bar musulunci to ku damun da shi wa illa in ya sake muku taurin kai ya ce a'a shi fa yana kan wannan addini nasa na kiran Allah faqzifuhu ku tsunduma shi ku jefa shi a cikin wannan tsakiyar kogin fa zahabu bihi suka tafi da shi yaro yana kallo aka dora shi a jirgin ruwa ya ubangiji Allah karfa mana asiri Allah karfa mana asiri Allah karfa mu da wulakanci Allah karfa mu da tozarka Allah kada ka samu a hannun abokanan gaban mu Allah in ka hada mu da su Allah ka samu fi karfin su ba daɗi wallahi ina tunawa cewa lokacin da yaron nan ya shiga jirgin ruwan nan shi ku dan Allah ya yi ji a ransa to amma malam ka rabu da mutumin da ya riƙe Allah duk wanda isa ma Allah wallahi ka ji tsoronsa wallahi ya fi ƙarfinka kuma ya kamata kai babban wanda zai baka tsoro shine wanda ya kama Allah amma wanda Allah ya ba shi duniya fa wallahi ba shi ne asalin abin tsoro ba waye ne abin tsoro wanda ya kama Allah aka tafi da yaro fa zahabu bihi kawai ana zuwa an shiga yace Allahumma kfinihim bima shi'ta wannan addu'ar ku ja mata layi ba jari ce ya Allah ka isan mini akan waɗannan bayi naka da abin da ka ga dama kuma ka duba yaron fa bai ce ga abin da bai ce ka makantar da su ko ka kashe su ko ka musu kaza ba Allah kawai ya bar wa Allah zaɓi kawai fankafa'at bihi musafinatu fa gariqu kurum jirgin ruwa sai ya kife shine fankafa'at ya kife sai suka nitse Allah ya tsaga masa jirgin shi kuma yaron bai nitse ba abu mamaki duk abokanan hamayyar suka nitse fagariku waje yamshi ilal malik ya zo gashi nan yaro yana tafiya kawai sai sake dawowa wajen sarkin nan sarkin nan ya kamata ya tsorata ya ce an yi wannan ba aljani ba ne ba kuwa faƙalar lahul malik sarki ya ce ma fa'ala ashabik ina mutanenka faƙala ka fanihimullah kaga yaron nan baya canjawa fa bai canja addu'ar da ya ba bai canja amsar da ya bayar ba to haka ake so mutum ya zama mai magana ɗaya baya ɗaya gaskiya ɗin ita ce dai ana kanta faƙala lil malik sai ce wa sarki kaga yalla bai kakka ɓata wa kanka lokaci innaka lasta biqatili baka isa ka kashe ni ba ni da kake gani na hatta taf'ala ma amuruka bi sai ka aikata abin da zan umarce ka da shi la ilaha illallah yau ga yaron sarki zai ba wa sarki umarni don me saboda ya rike Allah in ka kama Allah kowa dole ya biyo bayanka ya ce ya kai sarki innaka lasta biqatili kai fa baka isa ka kashe ni ba sai in kayi abin da na umarce ka kaga sarki ya ki ya bi umarnin Allah yau zai zo ya bi umarnin yaro na'am a labarin hadisin za a kashe shi din amma kuma sai da yaron ya ba wa sarki aiki kuma dole da rawaninsa da sarautarsa din ya yadda ya aiki da yaron ya bashi sannan ya samu daman kashe shi abun mamaki kawai sarki sai ce ma huwa me abin da zaka umarce ni din da shi to shine ba washi yace ba sarki sai Allah ba sarki sai Allah duk wani masaraki ba sarki bane in ana magana Allah in kuma wani yana jin cewa shi masaraki ne bayan Allah mana ya isa yin wani abu na Allah to bismillah ai ba a kiran wani in bayan Allah ai yaro ya ce tajma'un nasu fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanati thumma dha'i sahma fi kabidil qawsi thumma qul bismi bismillahi rabbil ghulam thumma armini fa innaka idha fa'alta dhalika qataltani yaro ya ce to ka ji ranka da daga abin da za ka yi hada mutane a wuri guda a yi taro malam yaron nan yana da basira da mutar hankali zai yi da'awa ne malam ba zai bari ya kashe shi haka kawai a banza bai ci riba ba wato yadda kisa ta bayar shi ne shi ɗin zai mutu shi yaron amma kuma jama'ar gari za su yi imani don haka da ya ƙi bari a kashe shi mutanen gari suna su ƙi su imani wanda shi ya rasa ransa ya mutu a imani to akwai mutanen da malam kashe su dalilin yaduwar addinin musulunci akwai bayan Allah da Allah ya yi su cutar da su da cin mutuncinsu dalilin gane addini ne da dawa haka Allah ya yi su da haka wanda zai yi fada da Allah ko zai fada da gaskiya sai fa ya shirya kuma sai ya duba bangarori wani nan zaka ga cewa shi ka gama da shi baka san ba gamawa da shi da kai dalili ne na dubunsu su tsiro to da ma ka bar shi watakila ka dan samu sauki kai ta faɗa da shi shi kadai in ka cutar da shi ko ka gama da shi to kuma ka tara wa kanka abokanan gaba masu tarin yawa kuma kujerar mulki ba a neman a kanta ya ce ka haɗa mutane wuri guda ka nemi ku tutture da mashi ka tsire ni a jiki la ilaha illallah wa taslubuni ala jizza ka kafe ni akan kututture ka kafe ni taslubuni din yana nufin ya a kafe shi a jikin kututture yace sannan ka dauki kibiya ko mashi a cikin kinana kinana ina abin da ake zuba kibiyoyi a cikin ya ce a ciki za ka ɗauka nawa za ka ɗauka ba naka ba ka ɗauka guda ɗaya a ciki sannan ka ɗora shi akan kwari da baka ka yi kamar yadda ake harbi ka seta ne amma in ka zo za ka ja da kanka ba za ka yi kaga ya sa sarki aiki ko amma sarkin nan shi a wajensa ya raba yaron nan da duniya ya ci gaba da mulkinsa shi ya fi masa alheri akan ya bar yaron nan to malam wannan ita ce sunnar masu mulki sai dai Allah kiyaye duk wanda ya ga zaka taba masa mulkinsa to zai yi fa abin da ya halakar da kai a daina jin duriyar kai ci gaba da mulkinsa mulkin su din nan ya fi musu komai ya batar da kai ya halakar da kai ya ma duk abin da zai maka don a daina jin duriyarka saboda ka dame shi to zai iya yi wannan kuma mun karanta shi a tarihi gashi nan annabi ke ba mu labari yace to kai wannan amma in ka zo za ka yi harbin sai ka yi wata addu'a to abinda sarkin dai baya so kai da kace kai Allah ne yau gashi an sa ka sai ka kira Allah ka ce bismillahi rabbil gulam bismillahi a'a kai fa ba musulmi bane amma yau dole ka ce bismillah kuma ka yadda ashe wannan yaron kai din ba kai ne Allahnsa ba akwai Allahn shi bismillahi da sunan Allah rabbil gulam ubangijin wannan yaro kurun kai wannan sarki yace na yadda sun marmini in dai kai wannan addu'ar bismillahi rabbil gulam kaga shikenan dai sako ya biya yi ya tara mutanen gari da ya ce musu shi Allah ne babu wani Allah in ba shi ba ya kashe wasu mutane saboda sun ambaci sun ambaci Allah ba shi suka ambata ba yau gashi an wayi gari da kansa yana kiran wannan Allah da baya so wanda ya kakkashe mutane saboda ana kiransa yau ga sarki da kansa zai bude baki zai kira sunan Allah yau ga sarki da kansa zai ce Allah shine ubangijin yaro jiya kuma ya ce wa wancan walaka rabbun gairi kana da wani ubangiji ba ni ba duba yadda zai zo ya karyata kansa bayan kin gaskiya sai bata ka riƙe gaskiya ka zauna lafiya ka huta idan ka saka son zuciya to za ka kunyata za ka tozarta Allah ka raba mu da kunyata duniya da lahira a'a fa innaka idza fa'alta dhalika qataltani yaro yace in ka aikata haka to fa zaka kashe ni sarki shikenan kama aikin yaro wa jama'an nasu fi sa'idin wahidin ya hada mutane a wurin a wuri guda daya a kofar fada wa salabahu ala jiz'in ya soke yaro ya tsire shi a jikin kututture thumma akhadha sahman min kinanatihi ya dauki ainihin wato mashi ko kibiya daga cikin wato kwarinsa kinana summa wada as-sahma fi kabidil qaws ya dora shi kamar yadda mai kwari da baka yake harbi ya dora shi summa qala kawai sai ga sarki yana cewa bismillahi rabbil gulam ha ya fada yaro yace da karfi fa zaka fada kowa ya ji bismillahi da sunan Allah ha wani Allah Allah da kake yakan yaron da shi yau gashi kana kiransa rabbil gulami ubangijin yaro sun maramahu fau ya saki kibiya ya harbe yaro fa waka as-sahamu fi sudghihi fa wada'a yadahu fi sudghihi fa mat ya harbe yaron nan kibiyan nan ta ta cake shi anan wannan dinsa anan kuncinsa yaro ya ɗora hannunsa anan kunci ya riƙe kawai sai aka ga yaro ya faɗi ya mutu ya mutu yace ai an kira Allah ya yi shahada daman ya san mutuwan zai za a harbi mutum da kibiya da mashi bai mutu ba sarki yana murna ya kashe yaro faƙalan nas gaba ɗaya mutanen wurin kawai sai suka kama amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro mun yi imani da ubangijin wannan yaro mun yi imani da ubangijin wannan yaro ka duba malam ba aya ɗaya ba hadisi ɗaya ba bayanin komai hikima da basira da bayani ka kashe wani mutum ɗaya gari guda ya yi imani me ribar wannan faɗan to haka sunnan take duk wanda ya ɗauki gabarar faɗa da mutanen kirki bayan Allah to ya sani shi ba zai ci nasara ba kuma dalili ne na ci gaban addini yanzu akwai malaman addini da yawa da aka harbe su aka kashe su kuma ba abin da aka yi an sha kuka an gama insha Allah malaman sun tafi sun yi shahada muna kirta musu zaton aljanna amma ka duba yadda da'awarsu take yaduwa kuma an daina musulunci an daina da'awar to haka abin yake ko ka yaki malami ko ka yi faɗa da shi ko ka yi mai abin da za ka yi masa ko ka yi masa sharri duk abin da za ka yi wato ba shi ɗin za ka duba ba abin da yake kira zuwa gare shi shi gangan jikinsa shi ba kowa ba ne ko ya mutu addini zai ci gaba yi malam mutane gaba ɗaya suka yi imani to kaji magana فأبى الملك آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك ya kai mai martaba kaga abin da kake jin tsoron faruwarsa gashi ya zo ya faru a gari duk mutanen gari sun musulunta abin da kake tsoro ya faru kad waqa'a kad nazala bika hadaraka abin da kake jin tsoro hadar gashi ya faru kad amanan nas mutane duk sun yi imani yalla bai amara bil ukhdudi bi afwahi sikaki fa quddat wa udrima fiha an-niran وقال من لم يرجع عن دينه فأقهموه فيها kawai malam ya ce aje a hura masa wuta a yi tono a bakin gari a hanyoyin da suke fita suka na gari ya ce ku yi tono duk wanda ya gudo zai zo ya fita ku bi mutane layi layi ku hura wuta ku nemo itatuwa a udiri mafi hanniranu niran wuta na rufani ya ce a ɗebo mutanen garin ga baki ɗaya wanda suka yi ihu suka ce amana bi rabbil gulam din nan a sa su alayi idan mutum ya bar wannan addinin da ya imani da shi a yanzu ya canja ya dawo addinin mu na gargajiya ku kyale shi duk wanda ya ci gaba da cewa amanna bi rabbil gulam ku wulla shi a cikin wannan wuta fakimuhu fakimuhu fiha aw qila lahu iktahim ko kuma ma dan wulakanci a ce da shi shiga da kanka la ilaha illallah shiga da kanka wannan azaba ba ta da daɗi jarabawa ba ta da daɗi Allah ka kubutar da mu kana ganin wuta a ce da kai fada da kanka shiga da kafarka ka shiga wai saboda me saboda wannan kalmar la ilaha illallah kun ga wannan addinin mala a cikin sauƙi muka same shi wallahi muna cikin fanka muna cikin sanyi muna cikin AC muna cikin kwanciyar hankali wannan ƴan uwanmu ne da yanayin addini ya zo musu da da'awar ga yadda ta zo musu in mutum ya ce ba zai yi musulunci ga abin da za a masa fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha suka aikata haka kowa a zo a ɗauko shi ana wulla shi wani ya kauce wani ya shiga sai ga wata yarinya da ɗan yaro a gadon bayanta wata mata kai da wani ɗan yaro a gadon bayanta aka zo aka ce ki bar addininki ki wuce ko kuma ki ce za ki wannan addinin ki fada da ke da yaron gaba ki ɗaya mata ta ce ba zan bar addini ba malam ka duba yadda Allah yake shigar da musulunci a zukatan mutane cikin sauki wannan addinin da kake gani zaka iya yin fada da shi wallahi kafin ka cire shi a zukatan mutane wani sai dai ka raba shi da wannan addinin da yawa a shirye suke za su mutu saboda wannan addini wallahi ta zo kamar za ta shiga sai ta koma baya fataka asat an taqa fiha فقال لها الغلام kawai sai yaro ya fara magana to to ga wata waliyar malam ga wani waliyin ya bayyana shi ma dan goyo yaro jariri kawai sai aka yana magana yana ya umman isbiri alhaq ya mahaifiyata ki yi hakuri akan gaskiyar nan isbiri alhaq ki haƙuri a kan gaskiya shiga wutar da jaririn fa wai hadda shi yake cewa mu shiga tare Allah Allah kaga islam kaga masu yin musuluncin da gaske to wannan yaron yana daga cikin yaran da annabi ya bada labari sun yi magana suna cikin zanin goyo wannan hadisin yana nan cikin sahih muslim imam muslim ya rawaito shi mala ya ce zirwatul jabali a alahu fassara kalmomi yake saman dutse wa hiya bi kasri dalil mujamati wa dhammiha zirwa ko zurwa sai kalmar al-qurqur bi dhammi al-qafaini al-qurqur nau'un min as-sufuri nau'i ne na jiragen ruwa shine sunansa qurqur as-sa'idu huna ana nufin al-ardul bariza kasa da ta fito fili sai al-ukhdud kutila ashabul ukhdud an-nar zatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sune wadannan isat ashabul ukhdud kenan والأخدود الشقوق في الأرض رامك كالنهر الصغير كما كرمون كوجي وأدرم كلمة أدرم دي دي كده أوكدا وانكفأت كلمة انكفأت دي دي كده انقلبت كفاوة وتقاعست تقاعست دي دي كده توقفت وجبنت تطيع تقورتا بتعيش جابا wannan hadisin yana nan a cikin muslim hadisi na dubu uku da biyar abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwarsa Allah ya ba mu iko riko da wannan addini lillintsi Allah ya sa mu cika da imani ya sa aljanna makomar mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh